إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبعد ذلك سوف نعيش مع الخطبه الثانيه والسبعين والتي تكون بمثابه التعليق والتعقيب لما قلناه في الخطبة السابقة حيث تحدثنا عن الغضب وكوم الغيب وقلنا إن من ملك غضبه وكظمه حفظ على نفسه عزتها وكرامتها ونأى بها عن ذل الاعتذار ومغبة الندم من أجل ذلك جرى حديث بيني وبين بعض الإخوة حول موضوع الغضب وما يقوله الإنسان أو ما يقوله بعض الإخوة إثر غضبهم على أمر من أمور الدنيا وكذلك ما جرى بيني وبين الأخوات من حديث إثر ما تقوله بعض الأخوات إذا غضبت فأقول هؤلاء الكلمات التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تحذر بحفظ اللسان وانتقاء الكلمات والألفاظ والعبارات في حديث الأول قال صلى الله عليه وسلم لصحابيه الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه كف عليك هذا وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه فتعجب معاذ وقال يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتحدث به قال صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله تبارك وتعالى لا يلقي بها بالا تهوي به في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب وفي رواية تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا أعاذنا الله وأجرنا من النار ‘yan uwa musulmi muna tattaunawa cikin kutuba ta saba'in da biyu wacce kamar ƙarin haske ne akan kuɓuɓa da ta gabata wancan satin wajibi ne a lokacin da mutum ya yi fishi kamar yadda muka ambata ya mallaki harshensa in har ya kama zai magana lalle mutum ya san abin da zai furta wanda ya mallaki harshensa wanda shi ne ya kare mutunci da martabar shi wanda ya magana a lokacin fishi yana iya jawo wa kan shi na dama da neman uzuri don haka muka tattauna da waɗansu ‘yan uwa aka laktar da muka yi da ‘yan uwa mata jiya a aji cikin ajujuwanmu irin maganganun da mutane suke a bayan fushi na ga ya dace mu ambata wannan abin da za mu ambata na cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Mu'adh dan Jabal ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga ya min wata kalma wacce in na faɗe ta zan shiga aljanna Allah ya tseratar da ni faɗawa wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin musulunci a ciki yayi bayanin jihadi da kololuwar al'amarin musulmi sai manzo Allah ya ce in nuna maka wanda yake mallakar dukkanin waɗannan duk ibada duk dagewa duk jajircewa in gaya maka sarki linzami a kansu sai manzo Allah ya ce kuffa alaika hada lalle ka rike harshenka ka mallaki harshenka ka san abin da zaka faɗi mu'az ya ce to manzon Allah ashe ma wanda muke faɗi za a kama mu da shi Allah zai hisabi a kan shi ya ce saki lanka ummuka Allah wajen kai canka yanzu har yanzu wayewar ba ta kai ba ka gane cewa Allah yana hisabi a kan abin da mutane suke furtawa sai ya ce ai ba abin da yake jawa mutane su faɗa wutar jahannama sai tafiyar shekara saba'i ko su yi tafiyar da ta fi faɗin gabas da yamma irin abin da harafansu suke girba musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutum musulmi zai furta kalma akwai fushin Allah madaukakin sarki a cikin wannan kalma bai kawo ta aka ba bai dauka tana da nauyi ba amma wannan kalmar za ta jawo mashi fadawa wutar jahannama shi yasa wani malami yace ihdar lisanaka ayyuhal insanu la yaljaghannaka innahu tu'banu كم من أناس في مقابرهم تحيا كم من أناس من مقابر مقابرهم yana cewa ɗan uwa musulmi ka mallaki hankalinka ihdar lisanak ka kama harshenka lalle la yaldaghannaka innahu tu'bani kar ka bari harshenka ya sare ka wannan harshen naka kamar macijiya take kamar gansheka take tana tsara yace mutane nawa ne cikin kabarinsu a kwance abin da ya jawo musu fadawa cikin kabarinsu abin da harshen su ya furta nawa ne fitina ta taso a dalilin magana ta fatar baki aure nawa ne ya lalace a dalilin fadar wajen kalmar ta baki nawa ne aka yashi tsakanin ƙasa da ƙasa a dalilin kalmar ta baki nawa ne ƴan kasuwa suka karye a dalilin bakin su nawa ne ƴan siyasa suka faɗi a dalilin abin da kalmomin su suke furtawa nawa ne sarakuna aka tsige nawa ne shugabannin ƙasar da aka yi musu juyin mulki a dalilin abin da haramun su ne kawai suke furtawa da haka ya kamata ɗan uwa musulmi mu kalli mu mallaki bankunan mu mallaki harasunan mu kuma duk lokacin da ɗan adam ya yi fishi lalle lalle ya san ya mallaki hankalin shi ya mallaki tunaninsa in zai yi magana ya tabbatar ya faɗi gaskiya ƙarshen hadisi na farko da muka kawo a riwayar bai haƙi cikin sha'abul iman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lan tazala saliman ma sakatta waji za ka kallamta kutiba laka wa alayka har gobe kana zaune lafiya sanan matsawar shiru in dai ka shiru ka zauna lafiya yace matsawar ka furta kalma daga bakinka yace sai an rubuta maka laka wa alayka ko dai kana da lada karkashin ta ko kana da bala'i a karkashin wannan kalmar ta shi yasa duk yadda mutum yake kallon dan Allah ya niyyarsa ta yi kyau ya tace furucinsa ya yi takatsantsan kada ya kuskure ya faɗi duk kalmar da ta fito daga bakin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin waɗannan al'umma da aka yi gafin mu ɗaya bawan Allah mutumin ƙwarai ne salihi mai ibada ɗaya fajiri ne mai sabon Allah wannan mai ibadar mai tsoron Allah mai takawa kullum yana yi wa wannan mai sabon wa'azi yana mai nasiha shi kuma wannan mai sabon ba abin da yake ƙarawa face ya sabo duk lokacin da ya zo gurin zai tattahi cikin sabo in yayi wa'azi gobe da zai tada shi cikin sabo in yayi wa'azi gobe da zai tada shi cikin sabo wata rana sai fushi ya fusata yace na rantse wallahi lan yaghfira Allahu lak yace na rantse da Allah Allah ba zai yafe maka ba tunda saban da yake aikatawa Allah bai san masu sabo wasu ayyukan barna ne Allah ya yi alƙawarin azaba amma meye matsalar shi ya saki baki ya faɗi duk abin da zo baki shi yace man zallazi ya ta'ala ala Allah Allah ya ce waye yake ci ma Allah alwashi waye yake rantsuwar Allah ba zai yi ba yace qad ghafartu lahu wa ahbabtu amala yace shi din na ya kuma kai na rusa naka ayyuka kaga me ya jawo mashi kalma ce wa niyyatuhu hasana wa maqasiduhu tayyiba niyyarsa mai kyau abin da yake hari akan shi kyakkyawa ne amma duk da haka Allah bai mai kuzuri ba saboda ya faɗi kalmar da ta shigo cikin haƙƙin Allah madaukaki shi yasa irin kalmomin da ɗan uwa suke faɗa su yi takasansa mutum ne za su yi gaba da ɗan uwan shi a mai sulhu wani tsakaninka da wani ku daidaita sai ka ja ce ko aljanna zan samu ta hannun shi ba ka so wani irin ta'addanci wani irin raina Allah ne wani irin raina ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki in rahama yake bukata ba a so ta hannu shi irin waɗannan kalaman suna da muni wata an wata wa'azi an tunatar da ita kan zama da kishiya abinda ake gaya mata Allah zai yi hisabi kuma al'amarin ubangiji wa ma amru sa'ati illa wahidatan kalamil bilbas al'amarin al'iyama kamar cikin kifar ido ne za a tsare an an gaba kuma ubangiji bai manta komai ba ma kana rabbuka lafiya wai ita gadara abinda take cewa al'amarin da ke tsakaninta da kishiyoyi ta wallahi sai an kwafa muni idan Allah zai hisabin duniya a kwana ɗaya ko a cikin kiftawar ido ita tana alwashi wai alfahari ne ta yi barna ta yi ta'asa Allah zai kwanta wuni akan da kiwar da haka ya kamata in mun yi fishi ko muna gada lalle lalle mu san irin kalmomin da zamu zafa wata rana Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya kawo ziyara zuwa ga sarkin musulmi sarkin musulmi a wannan lokacin Abu Bakar Khattab mutum na farko a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana duba sai ga Umar Abu Bakar Siddiq ya kama harshen shi yudabbiru lisanahu yana jawo harshen yana jijjigawa Umar ya ce mashi ma ya amiral mu'minin menene haka sarkin musulmi yace inna hada awratun lil mawad yace wannan harshen nawa ya jefa ni inda bai kamata a jefa ni ba inna hada awratun lil mawad wannan harshen nawa ya jefa ni inda bai kamata in jefa ta kalli tarihin Abubakar Siddiq ta kalli rayuwar Abubakar Siddiq me ya bakaƙen kalmomi da zaka kirga a cikin rayuwar shi me ya kurakuran da zaka samu a cikin rayuwar shi me ya zaniyar da abubakar yayi amma ya kama harshensa yana jijjigawa yana cewa inna haza awratun lil mawari inna haza awratun lil mawari inna haza awratun lil mawari wannan harshen nawa ya ci faru cikin halaka ɗan uwa mu kiyayi harafan nan Allah madaukakin sarki yana cewa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba abinda dan adam zai gani ko ya faɗa ko ya yi tunani a cikin zuciyar shi face Allah madaukakin sarki ya mai hisabi wa idza hamma bi hasanatin falam ya'malha wa tadbur wa idza hamma bi sayyi'atin falam ya'malha in mutum ya yi yunkurin kyakkyawan aiki bai aikata ba manzon Allah ya ce ga lada in ya yi yunkurin kyakkyawa bai aikata ba ga lada mummuna bai aikata ba ga lada ashe har abin da ke cikin zukatanmu Allah madaukakin sarki ya san shi shi yasa manzon Allah ma ya faɗi baiwar da Allah ya wa al'ummar nan إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به نفسها ولم تعمله Allah ya mu alfarma in dai wasi wasi ne a cikin zukatan al'ummata ba su aikata ba Allah ya afuwa ya ce idan Allah ya san abin da ke zukatan mu ya caje mu akan ganin mu ya caje mu akan lafazin mu kuma ya ajiye mala'ika ya ce ma yalzibu min qawli ba kalmar da zaka furta illa ladayhi raqib face akwai mala'ikan da yake jira ta fito atidun ya tattala ta ajiyarta a ranar gobe alkiyama shi yasa ɗaya cikin magabatan haka ya sallar juma'a a sakko in ya koma gida sai ya tambayi kai tun daga rana ya ta yau zuwa wannan ranar da ta jiyo da wata kalma da wata kalma na fara sai ya fara lissafawa ni na ce kaza ni na ce kaza ni na ce kaza wasu malamai sai suka yi mamaki ya kake kirga kalmomin da ka faɗa a sashi sai kuma ta Allah ta yi ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid idan Allah yana da mala'ikan da zai rubuta ya tattala ya gyara dan me yasa ni ba zan san abin da na faɗa ba in tattala su in tana da su in za mu kaiwa hisabi zuwa kaina hisabi dan kwa mu shiga sai sai mu mu san abin da za mu faɗa duk inda fushi ya kai fushi Allah ba abokin wasa bane Allah ya wuce a ce mashi alwashi Allah ya wuce ga tsaye da wasa duk abin da za mu yi na wasa da gatse Allah madaukakin sarki ban da shi an tafi yakin tabuka waɗansu sahabbai suka yi waɗansu munafukai suka yi gori da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba mu taɓa ganin matsorata ba masu kwaɗai masu sanci irin waɗannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani ya gaggawa ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani suna cin mutunci da kai kunsa su ma suka yi gaggawa suka bada uzuri suka ce tafiya ce ta yi nisa manzon Allah muke rage nisan tafiya da irin waɗannan tattauna muna wasa muna dariya yace abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru قد كفرتم بعد إيمانكم yace yanzu Allah shi ne abokin wasan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne abokin wasan ayoyin alqur'ani shi ne abokin wasan kada kai wasa da ayar alqur'ani kada kai wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ka kai alfarma alqur'ani Allah madaukakin sarki tarki sai kad kafartum ba'da imani kun kafurta a bayan kun yi imani me ya kafurta su kalmomin da suke faɗa daga bakin su suna dariya suna ɗauke nisan tafiya su din Allah madaukakin sarki ya kafa yace in na'amu an ta'ifatin minkum nu'azzibu ta'ifa wasu in mun musu uzuri mun karɓi hanzarin su Allah ce na rantse wasu sai na kona da haka in kwa mu taka zansa mu san abin da zamu faɗa Allah madaukakin sarki ka kyautata harwatan mu Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وما زلنا نتحدث عباد الله عن حفظ اللسان وانتقاء الكلمات والعبارات فنحث أنفسنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة وقال في حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya faɗaitar da mu mu kiyaye harshenmu mu san abin da zai fito ta tsakanin harshenmu manzon Allah ya ce wa zai man bani garanti akan abin da ke tsakanin gemun shi guda biyu shine tsakanin gashin baki da gemu me yake fitowa ta gurin harshe yace wa zai bani garanti akan harshen shi ya bani garanti akan abin da ke tsakanin ciyoyin shi guda biyu yace na rantsa da Allah na mai garantin zai shiga aljanna duk wanda ya tsare harshe ya tsare farjin shi ya ce na mai alkawari wannan mutumin sai ya shiga aljanna a shi ɗan uwa harshe ba karamin haɗari ba ne ba harshe da kake kallo shi ne ke jefa mutum wuta jahannama harshe da kake kallo shi ke ba mutum mukulli na shiga gidan aljanna la ilaha illallah kadai da zaka faɗa wannan tana ba ka garantin na shiga gidan aljanna kalmomi guda biyu manzon Allah ya sun fi komai nauyi a duniya sun fi komai daɗi subhanallahi wa bihamdihi subhanallah alazim wannan da harshe ake faɗar su ba nauyi ba wahala kuma sannan kalmar da za a yi ridda ta jawo masifa ta jawo bala'i ita ba ba wahala ake faɗar ta a faɗar harshe wani gori zai ma wani sai ta zama to bala'i wani bakar magana zai faɗa sai ta zama to bala'i ɗaya ne ba cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me zake da ƴar wancan mata ma'ana ita ga ta kangamemiya mai jiki giant ita kuma wata ƴar kurkura sai ta ce me za ka yi da waccan ba ta ɗan nuna hannunta ni ma Allah ka gafarta mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laqad qulti kalimatan law mufidat bi ma'il bahr la mufidat yace wallahi kin faɗi kalma inda za a ɗauke ta a tsoma ta cikin teku yace wallahi sai ya lalace wannan kalmar kwaya ɗaya mace ta gaya wa kishiyar ta yar guntuwa ko yar karama manzo Allah ce na rantse da Allah idan za a koma ta a cikin sai ta lalata shi Imam Bukhari ce ba abin da nake jin tsoro a duniya in tashi in tsaya a gaban Allah madaukakin sarki ya mai fitsari akan da ya ba yace wallahi ba abin da nake jin tsoro a gaban Allah subhanahu wa shi sa malamai suka bi tarihi Imam Bukhari mutum ko ba idi ne mai rauni Imam Bukhari yana faɗan kalmomi masu kyau a kan shi wani kun zai kaga sai taraku hadith munkirul hadith sai ta a malamai ba sa karɓar hadisi malamai suna kin mun hadisin baya faɗan irin kalmomin da sauran malamai suke faɗa su ce masa kazzab wadda wasu su ce makaryaci ne yana tsoron kar ya ce ma makaryaci ya san sai makaryacin ne amma kuka ya hisabi gaban Allah madaukaki nawa ne kalmomin da muke faɗa da ba mu da tabbaci a kansu shugaba wani azzalimi ne wani munafiki ne wani barawo ne wani yayi kaza wani ɗan kaza ne duk kalmomi ne masu sauki a kan fatan harshen amma manzon Allah ya kulle man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر